أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي ديق وتنبير هجرة منذ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة شكرة تدبو إير تريه دا أربعين دا واتو أكو كنوان دي دي دي دبير قوة شابيو ميلادية haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihimassalam shekara ta 2021 muna cikin tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wato suratul anfal an gane ko sura ta takwas kenan ko a jerin surori na alƙur'ani mai girma a shafi na 173 a aya ta hudu muka tsaya a satin da ya gabata a wannan sati da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan aya ta hudu zuwa aya ta biyar. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan ƙarko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Alaramma Allah ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqo.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون kafin mu shiga cikin tafsiri gadan-gadan akwai abubuwa guda biyu da kamata ‘yan uwa su hankalta abu na farko shine zamu akwai wani kuskure da ya gabata cikin tafsirin da ya gabata muna ishara zuwa ga waɗannan ababen abu na biyu kuma za mu shiga ne cikin bayani akan yakin badar don haka sai an yi mukaddima wadda tana yiwa ta zo dan tsawo ko da kaɗan ne ina fata an fahimce ni mas'ala ta farko shine ayar da muka karanta ta cikin suratu fatir a tafsirin da ya gabata wallazi auhayna ilayka minal kitabi huwa alhaqqu musaddiqan lima bayna yadayhi mun ketare wato abin da minal kitabi da haka in akwai wanda ya saurara sai ya kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq kamar yadda ubangijinka ya fitar da kai daga gidanka bil haqqi da gaskiya wa inna fariqan min al mu'minin haqiqa wata jama'a daga cikin mu'minai lakarihun suna masu kyamar haka abu na farko kalifa kalima ta kama kafin kin nan akwai maganganu akan ta masu yawa cikin littafan tafsiri idan ka duba cikin al-azbun namir na al-sheikh Muhammad al-Amin Shankiti ya ce akwai magana guda goma sha biyar. Magana daban-daban ɗai bayan ɗai akan wannan kama magana goma sha biyar. Idan ka duba kuma cikin wani littafi da ake kira Ad-Durrul Masun fi ulumi kitabil maknun ya kawo magana guda ashirin. Magana ɗai ɗai ɗai ɗai har guda ashirin. Shi yasa kaga ɗalibin ilimi ana son ya zamanto ya san abin da yake yi game da mi game da mas'aloli na ilimi. sanin abu guda ba shi ke nuna kasan ababe da dama ba shi yasa ƙoƙarin kuskurantar da abin da baka sani ba yana yiwuwa ka afka cikin kuskure sai in kana da tabbacin abin kuskure na mun fahimci wannan da kyau ko na'am to amma cikin maganganun nan za mu ɗauki magana ɗai ko biyu waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa wato alkafu nan litta alilita ma'ana tana nuna dalilin da yasa wani abu ya faru ita ake kira kafu ta'lil domin kafin tana da ma'anoni daban-daban daban-daban daban kenan kama akhrajaka rabbuka dan saboda fitar da ubangijinka da yayi min baitika bil haqq daga gidanka da gaskiya wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun wadansu mu'minne suna kyama haka kenan fitarka daga cikin gida ta zamanto sanadiyya waɗansu su yi kyamar wannan fitar taka waɗansu daga cikin malamai sun faɗi wannan amma waɗansu daga cikin malamai suka suka tafi cewa alkafu kafu tashbihi abinda ake nufi da tashbihi shine kamanceceniya a kamanta wani abu da wani abu suka ce yaya ne abubuwa ne guda biyu kissoshi ne guda biyu kissa ta farko shine wato an samu ganima a yakin badar ko ba haka ba to wannan ganima da aka samu yakin badar an samu sabani wajen mi wajen rabonta to wannan rabon da aka yi wanda suka kyamata wannan rabon da aka yi wanda suka kyamata domin sun so a ce rabon ganima al'amari ne wanda ya kasance tsakankanin su domin wajen rabon ganima an samu sabani an samu sabani to sabanin nan abu ne wanda waɗansu sun kyamaci a ɗanma wani cikin dukiyar sai Allah ya ɗauki nauyin raba dukiyar da kansa wannan rabon da an kai waɗansu musu jaɗinsa ba ko ba haka ba to sannan kuma gashi fitar da Allah ya umurci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda an ka je yakin bada waɗansu musu so ta ba kenan sai ya zamanto abu biyu ne rabon dukiya fita wajen yaƙi sun kyamaci ma'ana yadda waɗansu daga cikin muminai sun ka kyamaci rabon da aka yi busu so shi ba to haka ne suka yi kyamar fitakka daga cikin gidanka daga gaskiya mun fahimci wannan ko ban fahimta ba dan ina fatan ƴan uwa sun abin ga mai so kuma sai shi kuma cikin ad-durrul masul fi ulumi kitabil maknun zai ga magana kusan guda 20 waɗanda malam ya kawo wallahu ta'ala a'lam kama akhrajaka rabbuka kamar yadda ubangijinka ya fitar da kai wato min baitika daga cikin gidanka min baitika waɗansu suka ce ana nufin gidansa daga makka an gane ko ma'ana kinan lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira domin an fitar da shi ne daga gidansa daga makka ko ba haka ba da shi da sahabbansa ai fitar da su aka yi ko ba haka ba to waɗanda suke cewa kawo sun kawo wannan magana tana da rauni domin a lokacin da ya yi hijira mafi yawancin waɗanda suke ba su yi hijira ba a wannan lokaci mutane ne masu rauni da mata su kaɗai ne aka bari a makka balle a ce waɗansu muminai suna kyama haka kenan waɗansu muminai sun ji daɗin hijirarsa waɗansu ba su ji daɗin hijirarsa ba to ko da mun ɗauki wannan ma'ana waɗanda ba su ji daɗin hijirarsa ba saboda suna ganin suna fatan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zauna tare da su amma wannan magana tana da rauni kwarai muna kawo wani lokaci magana wadda take da rauni an gane ko ba dan komi ba dan saboda ka san da akwai ta kuma ga dalilin da yasa take da rauni zance mafi inganci nan kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq ana zancen wato madina ne yadda Allah fitar da kai daga cikin gidanka na madina domin mi domin suratul anfal muttafaqun alaihi mi ce sura ce wadda take madaniya kuma yakin badar a ina aka yi shi a madina kuma daga ina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fito daga madina ko daga makka daga madina to kaga wannan shi yake nuna wannan magana ba ta da karfi mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq kama yadda Allah fitar da kai daga cikin gidanka bil haqq da gaskiya wa inna fariqan minal mu'minin wata jama'a daga cikin mu'minai lakarihuna suna kyamar haka zance zai zo wajen lokacin da zamu yi bayani kan yakin badar da tafasilitin shi mi addalilin da yasa suke kyamar wato wannan fita a ƙarshe abinda zan ce a ƙarƙashin wannan aya shine cewa wato lokacin shugaban ƙasar Libya Gaddafi yana da rai su suna aza tarihin su ne akan wafatin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana daga ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar duniya da shine suke amfani an gane ko a lissafin su sai a ce almuwafiq kaza min shahri kaza min wafatin rasuli sallallahu alaihi wa sallam alhali kuma duk musulmi suna amfani ne da mi da zance hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a lokacin ina kasar Libya an gabatar da muhadara akan wannan mas'ala me yasa suka zabi wannan to sai shi mai bada wannan mai gabatar da wannan muhadara wani professor ne kuma wato babban muhami ne lauya ne a kasar Libya yake cewa su dalilin da suka zaɓi wannan na farko saboda alaƙa tsakanin sama da ƙasa ta yanke shine ranar da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya kidan daga wannan lokaci wahayi ya ƙari an tabbatar da haka ina fata an fahimce ni abu na biyu suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba hijira yayi ba ma'ana fitar da shi aka yi dan gashi nan suna kafa hujja da wato udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah suka ce ai fitar da shi ne aka yi to wannan zaka iske wani wanda bai fahimci shari'a ba zai rudu da irin waɗannan dalilai tunda kaga matsayin shi a na lauya kuma gashi balarabe babban malami za ku iske sun san irin yadda ake jujjuya wato mas'aloli amma abinda za a ce a nan shine cewa wannan mas'ala kuskure ce dalili na farko ta saba ma ijma'i na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na dai kenan sannan cewa shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam qur'ani bai taba cewa yayi hijira ba an gane ko wai shine hujja su manzo kitan da shi aka yi wa hammu bi ikhrajir rasul sun so su fitar da manzo kuma sun fitar da shi ko ba haka ba kenan wai shi fitar da shi ne akai ba hijira ne ba sai a ce a'a su kansu sahabban da aka ce fitar da su akai kuma Allah ya faɗi hijira suka yi na fatan kuna fahimta ta fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd fallabina hajaru wa ukhriju min diyarihim kaga ya faɗi hijira suka yi ya faɗi kuma wato fitar da su aka yi ma'ana fitar da su daban hijira daban domin ana iya a fitar da mutum ya yin hijira ya koma gefen gari ya zaman sa amma an fitar da su kuma sun yi hijira da haka wannan hujja za'ifiya ce mun fahimci wannan da kyau ko sannan kuma ita hijiran nan kamar da suke ganin yankewar alaka tsakanin sama da ƙasa ta wahayi tana da muhimmanci to buskai sahabbai sanin mi ba sanin muhimmancin wani al'amari a cikin addini mun fahimci wannan ina fata an fahimce ni ba su kai sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sanin muhimmancin sanin muhimmancin wani al'amari daga cikin al'amuran addini shi yasa da suka zabi wannan ita hijira alama ce ta musulunci ya ci nasara daga wannan rana Allah ya tabbatar da cewa addinin musulunci ya sha Allah ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in buku taimake shi ba to Allah ya taimake shi kenan ma'ana daga ran nan taimako daga ran nan taimako Allah ya zo ma'ana addinin musulunci ya tabbata dan haka wannan magana ta su sai ai hatara ita dalibai kawai je ya rudu da ita duk da yake ban sani ba yanzu ko suna amfani da wannan dan da yake bayan mutuwar Gaddafi kuma shine ya kawo wannan zaka ga duk wani abun da adda alama sunan Gaddafi yanzu shafe shi ne ake a kasar Libya wanda dabi'a ce ta duniya zaka iske wadansu idan suka yi mulki in sun tafi duk abin da yake da alaka da su ana kokarin shafe shi dan kada al'umma ta tuna da su wannan kuma abu ne wanda bai dace ba والله تعالى أعلم إن فتا أنفنشي كانت يجادلونك
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون الله يجادلونك سنة جايية دكي أنقالي كو wato kalima ta aljidal tana nufin wato jayayya jadala yujadilu to wannan kalima ta jayayya a cikin alkur'ani za ku iske tana ɗaukar wato ma'anoni guda biyu wani lokaci za ta zo galibi an ce wani shina jidali galibi ana amfani da wannan kalima ne wajen sharri ko ba haka nan bane mun fahimci wannan da kyau ko to amma ba haka nan bane a'a shi kalima ta mujadala wani lokaci tana iya zuwa da ma'ana ta alkhairi wani lokaci tana zuwa da ma'ana ta shari'a amma galibi in ta zo mutlaqan ba a kayyade ta ba to anan take nufin ma'ana ta shari'a ban sani ko kun fahimce ni ba kaga akwai sura ma musamman suratul mujadala ko suratul mujadila in an ce suratul mujadila matar da ke mujadala suratul mujadala sura ta jayayya qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir amma jayayya ba tare da dalili ba ko ko jayayya da dalili wanda ba na gaskiya ba ba ingantaccen dalili ba ko kuma jayayya da dalili ingantacce amma kuma hujjar da ake son a kafa cikin mi cikin wannan dalilin kuma bata inganta ba wato akwai matsala wani lokaci zaka iske dalilin wato dalilin da ake son a kafa nassin bai inganta ba kuma abin da ake son a fitar cikin nassin bai inganta ba wani lokaci zaka iske a'a zaka iske nassin ya inganta amma abinda ake son a fitar a cikin shi babu shi wanda zai cewa ya halatta ayi rawa ya tambaye shi me dalilin ka sai ce Allah ya ce cikin suratu sa daga annabi ayub urkud bi rijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab urkud bi rijlika ka bugi kafarka da kasa an gane ko to wannan an ce ya daki ƙasa saboda ta fitar da ruwa sai ce a'a nan an ce ayi rawa kaga ayar ingantatta ce ko ba haka ba dalilin nashi ingantacce ne amma abin da yake so ya fitar babu shi a ciki sannan wani lokacin kuma sai mutum ya zamanto dalilin da ya fitar a cikin nassi an gane ko dalilin da ya fitar a cikin nassin ya yana ana iya fitar da shi amma kuma shi nassin ne bai inganta ba sai kai shi mutum ya dauko hadisi da'ifi sai ya kafa hujja da shi lalle abin da ya faɗa cikin hadisin misali zaka ji sun ce alfitnatu na'imatun la'ana Allahu man ayqadha fitina tana kwana Allah ya tsini mun da ya tado ta to kaga wanga magana lalle tabbas akwai cikin wannan nassi amma hadisin ba hadisi bane bai inganta ba ban sani ko kun fahimce ni ba abinda ake so a shari'a ya zamanto dalilinka ya inganta dalilinka ya inganta sannan abinda kake son ka fitar cikin nassi kuma ya inganta domin akwai nassi kuma akwai fahimtar nassi addalala ko addilala ko addulala ta kai da yawa daga cikin ɗalibai ba su hankalta ma wannan shi ne da an ce hadisi ko aya sai san tsammanin magana ta ƙari a'a sai an ɗauki dalilai tana yiwa akwai dalili ɗaya biyu uku hudu sannan a kalli dalilan a kalli subutuha sannan a kalli munakasha bainal adilla sannan ai aljamu aw tarjih in an samu wannan amma wani bakin ce yake tsayawa sai ce a kawai an ce aya to in da an faɗi aya sai aka fa hujja da ita kenan ko maza saka mishi duk abin da ya faɗa a'a sai an duba a gani ga wani ya kawo aya amma dalilin shi bai inganta ba mun fahimci wannan ko to yujadilunaka suna jayayya da kai fil haqqi a cikin al'amarin gaskiya na ana nufin wato abinda Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama umurni domin mi domin Allah ya masa alƙawalin zai samu mi zai samu ɗai daga cikin tawaga guda biyu aya za su zo ta yi bayanin wannan wanda Allah ce wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn annaha lakum Allah ya muku alƙawalin ɗai daga cikin biyu to kuma ɗai din ta tsere kenan yanzu cikin biyu an ce guda gare ka kuma guda ya kubce ma kenan kai da kanka ka san ga naka to amma kuma sai suna jayayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma duk da haka suna kyama su yaki bayan ko Allah ya nuna musu cewa ɗaya daga cikin su tasu ce to kuma waccan ta tsira domin ayari na fatake da Abu Sufyan ya zo da shi ya tsaye musu to kenan ko wacce ce ta musu saura wanga ayari da fito daga Makka to amma duk da haka suna kyama kuma duk da haka suna jayayya da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin al'amarin gaskiya wannan kalima ta al-mujadala ita ce za ta baka dama kai karatu na al-hiwar abinda ake kira alhiwar tattaunawa a musulunci zaka ga waɗansu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tattauna da mi ya tattauna da kowa hamma da kafirai ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan ashe mujadala akwai mai kyau wanda galibi zaka iske hatta da kalma ta hiwar wani lokaci qur'ani yana amfani da ita والله يسمع تحاوركما قال له صاحبه وهو يحاوره yuhawiruhu kaga yana magana da shi asalin shi daga alhawr ne shine abin da ke dawowa innahu dhanna allan yahu domin kai kana ga ya mishi magana shi yana dawo maka da ita to wannan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tattauna da kristoci wafd najran waɗanda suka taso daga ƙasar Yaman suka zo aka tattauna da su ya tattauna da mushrikai ya tattauna da yahudawa ya ba su dalilai ashe musulmi su tattauna da kafirai in dai ba dan saboda wata manufa ba dan saboda a gane gaskiya wannan ba wani abu bane wanda za a cewa babu shi a musulunci zaka ji wadansu suna kiran shi al-munazara domin kowane yana kallon dalilin wani wani suna kiran shi al-muqabala domin za a yi muqabalatu dalili bid dalil ina fatan kuna fahimta ta yau duniyar musulmi ta ci gaba akan wannan zaka iske arabitatul alamul islami a makka suna da kismi wanda ke kula da wannan akwai wani doctor kuma yanzu ina gani ya ma tana yawa ya zan profesa ana kiransa doktor munqidus saqqa ya karantar da mu a na rabitul alam al-islami yana zuwa kasashen duniya daban-daban yana tattaunawa da kafirai har turai yake zuwa ina fata ana fahimta ta akwai ɗaya daga cikin mashurai zakir naik shi ma mun haɗu da shi a 2015 a saudiya a rabitul alam al-islami wanda yake tattaunawa da kafirai musamman kiristoci akan al'amarin addini akwai kuma mutane irin su Ahmad Didat irin su kuma Kari Mel na kasar wato abin nan na kasar Canada wanda da fasto ne daga bayan musulunta ya koma yana da awata musulunci gare shi ne ma Ahmad Didat yayi training dan haka dai abu ne wanda ana tattaunawa da kafirai amma da sharuɗa da dokoki sai dai ayi hattara akwai tattaunawa tsakanin addinai akwai kuma kokarin hada addinai su zamanto abu guda domin turawa suna son yanzu a kirkiro ittihadul adyan cikin musulunci a ɗebo wani abu cikin kiristanci a ɗebo wani abu cikin yahudanci a ɗebo wani abu cikin kaza sai a tattaro sai a haɗa sai a yi addini ɗaya kama abin da yanzu da suke son su mai da duniya akan tsari guda sunansa mondialization to yanzu kuma suna son su kirkiro wani abu sunansa mi sunansa addini ɗaya na duniya gaba ɗaya wannan kafirci ne domin bayyuwa duk addinin da ba musulunci ba ƙarya ne wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin amma a tattauna dan a gane gaskiya wannan ba wani abu bane an san shi a cikin addinin musulunci kana iya duba shi zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko annabawa da suka tattauna da kafirai kafin ma zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma zamanin khulafa ar-rashidun ko kuma zamanin daular umawiyya ko zamanin daular abbasiyya ko zamanin daular andalusiyya ko zamanin addu'al mutatabi'a ko al-asr al-hadith kana iya bincike kan wannan ko wani yanki ko wani zamani dan kaga yadda ake tattaunawa da kafirai ina fata an fahimce ni almuhimmu Allah ce yujadilunaka suna jayayya da kai bil haqqi da gaskiya fil haqqi a cikin al'amarin gaskiya ba'da ma ta bayyana bayan ya bayyana Allah ya ce kuna da biyu dai ta tsire kenan ko gaskiya ta bayyana wanda ita ce taku ka annama yusaquna ila al maut ka ce kamar ana kora su ne zuwa ga mutuwa saqa yasuqu shine ya kora abu malaman zauri suna cewa ya gaggaba shi ka annama yusaquna ila al-maut ka ce dai kamar ana wato kora su ne zuwa ga mutuwa wahum yanzuruna suna kallo ka san dan adam kai ba dan adam ba duk abinda an ce ga mutuwa can kuma ana kora shi zuwa gare ta kaga hankalin shi zai mi zai tashi sha'ir yace tamurru binal ayyamu tasra wa inna ma nusaqu ila al-ajali wal aynu tanzuru tamurru binal ayyamu tasra kwanaki suna tafiya da mu yau bayan yau yau bayan yau yau bayan yau ko ba haka ba yau gobe jibi gata wa inna ma nusaqu ila al-ajal ana gaggaba muni zuwa ga ajalin mu na mutuwa wal ainu tanzur idanu suna gani to ba sa ganin mutuwa amma dai kai da kanka ka san wata rana mutuwa zaka yi mun fahimci wannan da kyau ko to Allah ya kyauta malam sai Allah ce wa id ya'idukumullah wa ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tawaddu يعلمون أن غير ذات الشوكة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وإذ يعدكم الله ku tuna lokacin da Allah yake muku alƙawali nan iz malamai suna kaddara mata uzkur galibi iz wani lokaci ana kaddara mata uzkur wani lokaci kuma in ta zo cikin magana ana iya kaddara abin da take da alaka da shi ba kullu ne ake kaddara uzkur ba mu yi hattara da wannan mun fahimci wannan da kyau ko wato ma'ana wani lokaci suka ji malamai sun ce a kaddara mata uzkur saboda cikin alqur'ani wani lokaci uzkur tana gabatar ta wazkuru إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون an gane ko to ba amma ba ko ina ba kenan nan uzkur id ya'idukumullah ka ambata ma mutanenka ko ka tuna lokacin da ya'idukumullah Allah yake muku alƙawali ina fata an fahimce ni ya'idukumullah Allah yake muku alƙawali nan fi'ili ne wanda yake yana nufin an shafe wawu din shi a wajen malaman sarfu domin wa'ada ne ya kamata a ce yau'idu sun ka ce alwawu waqa'at baina aduwataiha alwawu wato alya'u wal kasra sai an ka ce ya'idukumullah amma da fataha akai mata da zaka iske wawun ta tabbata qalu la tawjal ba ce la wato la tajal ba dan haka id ya'idukumullah lokacin da Allah ya muku alƙawari ihda ta'ifataini dai daga cikin tawaga guda biyu Allah ya musu alƙawalin ko tawaga ta Abu Sufyan wadda ta je za ta yin fatauci ko ko wato tawaga ta yaƙi ta Qurayshawa Allah ya musu alƙawalin ɗaya daga cikin wannan ina fata an fahimce ni malaman lugha suka ce aka ce ihda ta'ifataini an ce ihda wato an kawo mace domin ihda muannath ne na wato ahad ko at-ta'ifataini ta'ifa kuma muannath na sai an kai idafa shi amma akwai wata qira'a shadda wa idh ya'idukumullahu ahada at-ta'ifatayn to wani sai ce a to na aiku matsala na ahada da kuma ta'ifatayn a babu matsala wajen idafa ba dole bane sai sun yi mutabaqa ina fata an fahimce ni Allah ce wato wa hum bada'ukum awwala marra kaga bai ce ula marra ba dan haka wajen idafa wannan babu matsala ihda ta'if amma qira'a ce shadda wato ihda ta'ifatayn din cin tawaga annaha lakum cewa ita ce taku malamai suka ce nan annaha din nan wato badalina kana iya cewa ka'inatan lakum domin shi wa'ada yana buƙatan maf'ulun bihi guda biyu wa'adakumullahu to Allahu shine fa'ili kum shine maf'ulul awwal ihda ta'ifatayn shine maf'ulun bihi asali kenan wa'adakum Allahu ihda ta'ifatayn annaha lakum ay ka'inatan lakum sun kace to badal ihtimalin ne ma'ana da ihda ta'ifatayn da annaha lakum duk abu guda ne ihda ta'ifatayn lakum ne Allah zai ba ku ɗaya daga cikin waɗannan wa tawadduna ku ko kuna guri kuna kauna kuna son anna ghayra zati shauka wadda ba ta da shauka in an ce wadda ma'abuciya wadda ba ta da kaya haka zamu fassara shi a Hausance ko ba haka ba amma ba nan kaya ake nufi ba ina fata an fahimce ni kaga in ka ce zaka yi amfani da larabci kullun ka fassara alqur'ani zalla wallahi zaka auka banna malamai suke cewa nan da an ka ce ashauka wato suna ne na kaya mufrad ne amma jam'in sa ana cewa ashauku domin a larabci akwai abin da in an cire ta'un sai ya koma jam'i in an sa ta'un sai ya koma ɗaya misali in an ka ce albaƙaru albaƙaru shanu albaƙaratu saniya guda an gane ko ƙalu du'ulana rabbaka yubayyin lana mahi قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا كاغن شانو أكنفي in an ce annamlu ana nufin tururuwa mai yawa abu an ka ce annamlatu ana nufin ɗaya in an ka ce annakhlu ana nufin dabino mai yawa ko bishiyoyin dabino masu yawa in an ce annakhlatu ana nufin ɗaya sai ka yi hatta in akwai ta'un asamaru ana nufin ‘ya'yan itace asamaratu ana nufin ɗaya attamru dabino mai yawa attamratu ana nufin ɗaya to a shauku ana nufin ƙayoyi a shaukatu ana nufin ƙaya ɗaya Allah ya kyauta almuhimmu malamai sun kace nan ma'abuciya ƙaya shi a shauku ɗin nan wato abu ne wanda yake na da bayani a cikin larabci malamai sun kace wa aslu shauka abinda ake nufi da ashauk an gane ko wato ma yakhruju min ba'dhi annabati min a'wad wato abin da yake fitowa daga sashen wato itace zamu ce kenan amin a'wajin daqiqa na daga waɗansu wato zamu ce kamar kananan wato abin nan a'waj asalin shi kalima ce da take nufin kamar a ce dan icce wato kamar wani dan sashe ne na icce karami daqiqatin muhaddadatil atraf an gane ko wadda muhaddadatil atraf gefen ta yana da kaifi domin gefen kaya yana da tsini kenan zamu ce da Hausa kal ibri yana da kama da kamar mi kal ibr kamar wato annura ko ba haka ba ko allura malamai yake suke cewa fa idza nazaghat jildal insan ita wannan kayar idan ta soki jikin dan adam admathu daga adma yudmi ma'ana za ta sashi yayi jini wa alamathu sannan kuma za ta sashi ya ji radadi wa idza aliqat bi thawbin in tahadu tarra ta yi in ji malaman zori ma'ana in ta haɗu da sutura ta wani ɗan adam amsa katku za ta rike shi kamar karangiya ina fata an fahimce ni amma nan malamai sun kace an yi isti'ara ta lil ba'si ga abin da yake da tsanani shi kadiba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur ma'ana wa tawadduna anna ghayra zati shauka kuna son wadda ba ta da makamai shine abin da ake nufi nan wadda ba ta da makamai wadda ba ta tare da karfi shine abu sufyan ya je yin fatauci takunu lakum ta kasance gare ku wa yuridu Allah Allah subhanahu wata'ala yana son an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi ya tabbatar da wato al-haqqa gaskiya bi kalimatihi da kalmominsa wa yaqta adabir al-kafirin ya yanke bayan kafirai to anan an shigo cikin bayanin yakin badar gadan gadan da haka dole sai mun yi muqaddima saboda surar gaba ɗayan gaba ɗayan dinta za ku ga za ta yi bayani ne kan yakin badar to yana da kyau a yi muƙaddima kan wannan yakin a faɗi waɗansu abubuwa masu muhimmanci waɗanda idan aka je wajensu ɗan adam zai iya fahimta su domin shi karatu silsila ne amma idan mu faɗe su ba tana yiwa za a iya samun matsala domin mi domin wajen bayanai sai ku iske su abubuwa sun zo maka a rarrabe shi yasa samun ɗaukar littafi kawai ka ce za ka yi bayanin tafsirin alkur'ani wasu abubuwa suna da alaƙa da ayoyin baka san su ba kaga an samu matsala mun fahimci wanda da kyau ko to da haka zamu dan tabo kamar abinda ake nufi da wato wannan gazuwa da abinda ta kumsa na farko wannan gazuwa ana kiranta ghazwatu badr an gane ko kuma ghazwatu badrin gazwa ta badr kala uku ne an yi ta ɗai an yi ta biyu an yi ta uku kaga mu abinda muka sani galibi ko ɗai ko biyu sai kayi hasara kinai an ce ghazwatu badrin ya kamata ka san al'ula ko as-saniya ko as-salisa aiki ne sabo to malamai suke cewa ita ghazwatu badrin ana kiranta al-kubra ko kuma ana kiranta ghazwatu badrin al-uzma ko ghazwatu badrin al-ula kidan sunaye guda uku su gare ta al-ula al-uzma al-kubra dalilin ta kuma Abu Sufyan ya fita daga Makka da'ir na Quraysh fatauci kun san dama Qurayshawa ma'abuta fatauci ne haka mai da Allah subhanahu wataala fada a cikin suratu wato Quraysh ko li ila fi Quraysh ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf wato balaguran da suke yi a cikin lokacin sanyi da lokacin wato zafi ash-shita sanyi ko hunturu was-sayf kuma da zafi to lokacin da Abu Sufyan ya fita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ya ji labarin sun fita to sai yayi kokari ya ce masahabbansa mu fita mu samu mu kamo waɗannan raƙumman mu kwace wannan dukiya to nan sai kai hatta da cewa to ai ya za ya ce manzo sallallahu alaihi sallam ya tare dukiyar Quraishawa kuma ya kwace ta ba haka nan bane abu na farko wanda ya kamata mu fahimta anan shine cewa tun daga lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hijira an koma da darul harbi ne da darul islam makka a wannan lokacin na matsayin daru ta harb abu na biyu wanda ya kamata mu fahimta a nan cikin wannan mas'ala shine cewa su quraisha wannan sun kwace dukiyar manzo sallallahu alaihi wasallam ta magwabayin sa duk da lokacin da zai taso ya baro makka ya bar musu kudaden su ya ce a mayar musu amma su kuma sun kwace dukiyar sa da ta magoya bayan sa ina fata ana fahimta ta da haka shi daga cikin asbabu na wannan yaki kawai zai ce maka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwace musu dukiyarsu to lokacin da manzo ya samu labari sallallahu alaihi wasallam fita Abu Sufyan an gane ko sai ya kokarin ya tare shi lokacin da zai je sha in an tare shi kaga za a samu kudade gare su da sauran kaya idan kuma sun siyo kaya kuma za a iya kwace kayan to Abu Sufyan da ya samu labari sai ya yi gaugawa sai ya wuce manzo ya wuce wurin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ake kira wato abin nan wani wuri da ake cewa al-Ushaira shi ma yasa ake kiran ma wannan wuri ghazwatul ushaira to lokacin da abu sufyan ya dawo an gane ko indal indal quful an gane ko al quful shine dawowa shi yasa ake kiran babban mota ba yanzu al qafila amma ba a cewa qafala ya liƙe sai dai a ce aqfala ya kulli abinda malaman lugu suka ce kenan lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya samu labarin abu sufyan ya dawo sai ya fita da sahabbansa dan saboda ya tare abu sufyan malaman sira suke cewa ya fita ne tare da sahabi ɗari uku da goma sha uku sahabi ɗari uku da goma sha uku suka fita sun fita ne a wannan lokaci an gane ko suna da takobi guda takwas su kaɗai gare su sannan kuma suna da doki guda biyu ina fata an fahimce ni suna da raƙumi guda saba'in waɗanda suke hawa in an yi tafiya waɗansu su sauka su ba wasu da mutum saba'in ba za su isa ba ga raƙumma kaji yadda an ka fara wato taimakon addinin musulunci ina fata an fahimci ni dokin ma waɗansu suka ce akwai wani daga cikin sahabbai ana kiransa Miqdad shi a saman doki ɗaya sannan kuma Ibn Zubair yana akan doki ɗaya waɗansu suka ce Mus'ab bin Umayr amma zance mafi inganci waɗanda malamai suka fi zaɓe shi ne wato Ibn Zubair su kaɗai da suke da doki mutum guda biyu bayan an fita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tura sahabbai wato daga cikin su akwai wanda ake kira Basbas bin Amr al-Juhani da Adi ibn Zaghba yake cewa su je su samu masa labarin waɗannan mutanen shi yasa ashe yaƙi a je a samo labarin maƙiyi ba bid'a bane ka san wani yana Allah ce wala ta jasta su ko ba haka ba a'a aikin ajan secret ko SS an gane ko ba ko ina ne yake haramun ba idan ana son a samu labarin waɗansu mutane waɗanda ana ganin su za su haƙa ba mabamai a je a yi bincike don a kama su shari'a ta yarda da wannan kakkace duk inda aka suka ce a Allah ce wala tajassu su waye ga maka wala tajassu su a bar mutun ya hada ba mai halaka mutane ina kaga ka dauki aya ka dora ta ba wurin da dace ba almuhimmu dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura waɗannan mutanen ina fata an fince ni lokacin da manzon sallallahu alaihi wa sallam ya tura waɗannan mutane shi ko sai ya fita tare da sauran sahabbai ya zo tare da sayyidina Abubakar sai suka zo wani wuri sun samu wani tsofo an gane ko daga wata kabila da ake kira Bani Ghifar wannan mutumin ana kiran shi Sufyan an gane ko At-Tambi sannan sai suka zo Badr to Badr kin nan wata rijiya ce asalinta ake kira Badr duk da yake akwai dan kogi kusan wurin to wannan Badr kin sunan wani mutum ne wanda shi ya haka wannan rijiya shi ya gina wannan rijiya sai aka sanya mata sunan shi shi shi yasa ashe aikin alkhairi idan ka yi shi zai bi ka lokaci mai tsawo kaga yanzu badarkin nan inda ba da ya haƙa wannan rijiya ba da ba za a samu labarin sa ba ina fatan kun fahimce ni ga ta ku har cikin alqur'ani sunanta ya zo laqad nasarkumullahu bi badrin wa antum adilla manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai tambayi wannan tsohon labarin qafila ma'ana ayari na su Abu Sufyan yake cewa su Abu Sufyan yake tambayarsa sai tsohon shi ko bai dai bada labari ba saboda in an ka zo aka tambaye ka labarin wani ka tsaya kai lissafi dan kakka zo ka ce yana wuri kaza a zo ashe wata banda ce aikata ana son a kama shi ko ba haka ba almuhimmi dai abin yana da hatsari tana yiwa wani malami ne ake son a kama sai a zo a tambaye ka ina malam wani yake sai ka ce ai na sani ku zo shi na wuri kaza kaf sai kaga an yi banna ba na ce ina abin nan ba za a kama ni fa an gane ko sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda tsohon yace to in na baka labari zaka bani labari yace eh zan baka labari sai ce to su Abu Sufyan sun fita suna wuri kaza suna wuri kaza suna wuri kaza daga nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to nahnu min ma'in mu daga ruwa muke a min ma'in ma ruwa ruwa na ina min ma'in kawai sai suka tafi shi na min ma ruwa ruwa to an ce tafki tafki na ina kaga sai suka bar shi wani zai iya to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan bai cika alƙawari ba ko yayi ƙarya a'a al-harb khud'a kamar da cikin hadisi na Ali ibn Abi Talib yaki dan yaudara ne ba hakan gaba ne kawai za a ba mutum gaskiya je halaka mutane ko ko yanzu yanzu na ga muku irin wannan al-muhimmu dai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka fita suka tafi to bayan sun tafi Abu Sufyan malamai suke cewa sai ya zo shi kuma ba a nan Badrkin na fata ana fahimta ta ma'ana ta wannan sashen sai zo ya samu wannan tsohon bayan ya haɗu da wannan tsohon sai ya ba shi labarin cewa akwai ɗansu mutane guda biyu da suka zo don shi ma abu sufiyana yana da masu kawo mishi labari shi kenan da ya ba shi labari sai abu sufiyana yana sa tsammanin cewa to manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na da shi da sabansa amma kuma bai da tabbaci shi kenan sai abu sufiyan sai abu sufiyan ya ga kashin wato abin nan raƙumma raƙumman da manzo sallallahu alaihi wa sallam shi da abubakar suka hau ko da ya ga waɗannan kashin waɗannan raƙumman sai ɗauki kashin an gane ko fafattatahu sai ya wato kamar a ce ya nike shi ko ya fasa shi ko da ya fasa sai ya ga akwai abin da binu a cikin wannan kashin sai ya gane cewa lalle tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan mutanen Madina su suke ba raƙumman su da binu kaga wannan system kuma ko yanzu a bincike suna yin shi za a ce an kashe wani mutum sai ka iske masu tsaro da sun zo jami'an tsaro masu binciken yadda ake crime sai ka iske suna bin waɗansu hanyoyi kai za su gane an yi ɓanna wani lokaci sai a kalli motoci an ce wata mota ta buge wani mutum sai su rinka dubawa wace mota adda ɗan shaida ta jini ko da ɗan ɓallo gudana don wajen wanke ta sai a ji tsoro sai a bar wani wuri da sun zo sai su gane sai su ce wannan mota ce akwai hanyoyi da dama da ake bi almuhimmu dai abu sufiyan ko da ya ga tabbas alamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya ɗauki wani mutum ajara ko ista'ajara duka ana faɗa da larabci domdom bin amr akwai mutum da ake cewa domdom bin amr yace ka je kai maza maza ka je makka ka gaya musu cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana shirin ya kasu zai tare dukiyar su su zo su kare dukiyar su shi wannan domdom bin amr suke cewa ya qarinu mashyal layli bin wan nahar yana tafiya dare da yini ma'ana baya tsayawa ko cikin dare ko cikin abin ga bai tsaya hutu ba sai da yake zo yake son ya kawo wato labari an gane ko to shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yaki ya kama tabbas za a yaki Abu Abu Sufyan zai tsida ma'ana ko ya tsida to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake dubin sahabbai ya za a yi dai daga cikin sahabbai ana kiransa Miqdad bin Amr radiyallahu anhu wa sahabati ajma'in yake ce manzo sallallahu alaihi wa sallam wallahi law sirta bina ila barkil ghamad lajaladna dunahu ma'ak da ka fita da mu har zuwa barkil gama da babadar ba wani wuri ne bai nisa ya ce wallahi da mun tafi mun je mun yaƙi tare da kai ka ji gaskiyar sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la naqulu kama qala qaumu musa li musa ba za mu faɗin ba irin yadda mutanen musa suka ga mishi sun ce fa zahab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idu yan maimaita wannan yan maimaita wannan to ɗaya daga cikin mutanen Madina Sa'ad bin Mu'ad yace ka annaka turiduna ma'ashar al-ansar wagga magana da kake maimaitawa kenan kaman mu kake son mu kasan matsayin mu tunda wata magana an kace koyi zaki kasuwa ya san da wanda yake kukan kurciya jawabi ne ga mai hankali kenan ana son a san matsayin ansar shi kuma ya tashi ya tashi bayana magana yake cewa laqad bay'naka 'ala al-haqqi mun yi maka mubaya'a kan gaskiya ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam wa allamna annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun tabbatar da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna laqaumun suburun mu mutane ne masu haƙuri fil harbi a cikin a fagen yaƙi suduqun fil liqa'i masu gaskiya wajen lokacin da an kaɗu da maki dan haka dan haka duka abinda za a yi ayi aje ayi yaƙi to bayan wannan ya tabbata shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ne saboda yaka abin nan ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya alka Talha bin Ubaidillah da Sa'ad bin Zaid yace su je su kawo mishi labari ta jihar Sham domin in za a tura masu leko asiri sai an dibi dukkan hanyoyi gabas da yamma kudu da arewa duk sassa saboda kada a kawo ma labari wanda yake wato abin nan ba cikakken labari ba amma waɗannan mutanen guda biyu da Talha bin Ubaidillah da Sa'id bin Zaid ko da suka zo har an yakin Badar an kare saboda sun tafi su kawo labari amma ina kafin ma su dawo yaƙi har an riga an yi ta ƙari ko ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun faɗa ya aika basbas bin amr al-juhani da adi ibn zagba su je su kawo mishi labari to su kuma sai suka samu wani labari sai suka iske ƴan mata guda biyu suna tattaunawa ɗaya daga cikin ƴan matan tana son ta ɗauki bashi ga wata na waɗansu abubuwa sai tana ce mata zan biyo shi zaki biya ni tunda mutum in zai bada bashi yana so ya san lokacin da za a biya shi ko tace idan Abu Sufyan ya zo ya kwana da shi da mutanensa na yi musu aiki na ƙari idan sun biya ni zan biya ki sai aka gane tabbas kina Abu Sufyan yana mi yana tafi to bayan sun saurari wannan suka zo suka kama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh wannan labari to shi ko Abu Sufyan eh wato su ko Qurayshawa da suka samu Abu Sufyan ya tura musu amr damdam ya je ya ba su labari sai suka taso cikin raƙumi dubu suka ɗauko raƙumi dubu ko kuma aka ce suka fito cikin mutum dubu suka zo saboda su yaƙi su kare dukiyarsu ina fata an fahimce ni shi wannan damdam bin amr ko da ya hau ya kusanci makka hawwala rida'ahu sai ya juya kayan shi alama ce ta in akwai tashin hankali sai ka ɗauki rigarka ko sutura ka sai ka juya ta tun daga nesa da an tsinka ya an san cewa akwai labari sabanin yanzu a akwai hanyoyi daban-daban na kai labari sannan kuma wa shaqqal qamisa kuma ya tsage riga kenan daga nesa da an tsinkai mutun na tafe ya juya riga ya tsage ta alama ce ta mi ta akwai tashin hankali kamar yadda lokacin mutuwa suke sawa bakaken kaya kuma su tsage wannan rigunan nasu وصاح بصوت مزعج يتقى مريا yana cewa al-latima al-latima latima cin shi al-latimu mari ne amma al-latima al-latima ma'ana tashi hankali na tafi ko kamu jikin ku lokacin da wannan labari ya zo kafin malaman sira suna faɗa cewa kafin wannan mutumin ya zo da kwana uku atika ɗaya daga cikin wata family ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta yi mafalkin cewa wani bala'i ya samu garin makka to da ta yi wannan mafalki sai ta gaya ma babban manzo sallallahu alaihi wasallam labari ya kai gare shi Abbas amma aka ce kada ya gaya ma kowa dan ka sai waɗannan labari na fulki ba a son faɗi su shi kuma ya je gaya ma wani abokin sa shi ko wannan abokin shi ko ya gaya ma wani sai labari ya game Makka ko da Abu Jahal ya haɗu da shi sai ce a ya Abbas ya ce wato annabta ta hita ma daga mazan ku wato har da matan ku su ba zuwa da zama annaba ku tanabba su bisa uku wai tunda ta bada labarin wani abu zai faru a maka kina har da matan su yace annabtan ma wato ta wato ba mazan kuɗi na sun kaza annaba ba har da matan kuma yanzu su ma annabawa ne almuhimmu dai Abbas ya so ya masa raddi amma aka ce radda Abu Jahal ya fita sun haɗu da shi da Abbas yana son ya gaya masa magana sai kuma ranan ne wato lokacin fitar su ya abin nan malaman sira suna kawo labarin cewa a cikin Makka lokacin da aka je yaƙi na Badr mutum guda ne cikin manya abbai fita ba shine Abu Lahab shi kadai ne bai fita ba shi kuma sai ya dauki wani mutum jingina ko ya dauke shi a matsayin dan haya ana kiran shi Hisham ibn al-Mughira saboda yana bin shi ne bashi yace in dai kana so in yafi maka bashin in ka je an kai wannan yaki na Badar da kai an gane ko in dai ka fita Badar ka je ka dawo to wannan bashin babu su tsakanin da kai shi yasa shi kadai ne bai fita ba Abu Lahab ina fata an fahimce ni to lokacin da sun kai niyyar fita sai kuma wata matsala ta faru wata matsala ta faru shine suka ji tsoron za a kawo musu hari a makka saboda dukkansu manyan za su fita to shi ko gari akwai hatsari a ce an fita an bar gari babu babu mazaje masu yawa ko ba haka nan bane sun tuna wani yaki da suka yi da su da wata kabila ana kiran su bani bakran bin abdimuna bin kinana akwai yaki tsakankanin su sun kace in kun fita suna iya zakkuwa su zo su kwace ƴaƴanku da matanku to shikenan malamai suke cewa dalilin wannan yaki akwai wani mutum daga bani amir an gane ko bin lu'ai akhu mukrijin bin hafs radiyallahu an ɗaya daga cikin ɗan uwan sahabi wani sahabi ɗan uwan sahabi ne qatalahu rajulun min bani bakr bin kinana wani nan miji ya kashe shi daga cikin bani bakr bin kinana fa akhadha mukrizun bi sa'ri akhihi shi ko ga mukriz kin sai je yayi fansa ko sai an ce an kashe ma dan uwa can wancan lokaci babu wata shari'a ta addinin musulunci sai ma mutum ya je kashe mutum goma ita ko can ta dawo ta kashe mutum 30 raddu sa'id as-sa'ain kamar da sun kasance suna aikatawa ina fata an fahimce ni to sai yaki ya tashi tsakanin quraishawa da su waɗannan bani kinana to lokacin da suka yi niyyar fita akwai matsala tunda sun san akwai matsala in sun fita ana yaka musu hari to sai shaidan shi ko yayin nashi aiki sai yayi ya dauki sura kun san shaidan da yake aljanna sai dauki sura ta dan adam akwai wani mutum ana kiran shi suraqa bin malik an gane ko shine shugaba sayyidu bani mudlij min bani bakr bin kinana sai shaidan ya dauki sura shi sai ya zo yace ina ne za ku sun ka ce a yaƙi ne muke son mu je amma muna jin tsoron a matsalar da akwai tsakaninmu da bani kirana sai ga mutum gashi shugaban waɗanda mutanen ne sai ce a inda dan wannan ne ba wanda zai iya taɓa ku ku je ku je mu tayi babu matsala ku tayi wa inni jarul lakum zan ba ku kariya shi yasa ma Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul anfal wannan surat sai kawo labarin wa iz zayyana lahumush shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarul lakum ko ba haka nan bane ya tunzura su shi yasa shaydan kullun kai hattara akwai shaydanin mutum akwai shaydanin aljanu duk in ka tashi aikata abu masu cewa sai kai i i i i wallahi da bala'i ya zuwa su gudu su barka kai hattara ba duk mutum bane wanda ke cewa i i i zaka bi maganar sa ina fata ana fahimta ta akwai yan hasa wuta tsoro yayi baka yawa kai in baka yi kaza ba ai ba kai namiji bane sai suka je suka fita to da suka je suka fita malamai suke cewa sahabbai waɗanda Allah ya sa suna da rai kuma suka shiga musulunci suka je Madina sai bayan sun musulunta sun je Madina suka gane ashe ba mutum bane ba Suraqa bin Malik bane don shi ma ya musulunta daga baya ashe shedan ne ya zo musu cikin surar dan Adam ya je afka cikin bala'i Allah kai mu tsari dan uwa musulmi daga cikin abubuwan da suka faru kafin wannan yaki akwai alkiran sa Umayya bin Khalaf shi wannan Umayya bin Khalaf ya so ya kifita saboda mi saboda shi Umayya bin Khalaf ya samu labarin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce zai kashe shi don ɗaya daga cikin sahabbai sa'ad ya je zai tawafi suka haɗu da Abu Jahal sai wani ya bashi kariya to bayan ya bashi kariya sai Abu Jahal ya ce to ka duba mini ya zo umra shi wannan sahabin sa'ad ya ce ka duba mini lokacin da babu mutane sai in je in yi tawafi rana ta yi mutane sun lallabe sai shi wannan mutumin da ya ba Umayya bin Khalaf da ya ba shi sa'ad kariya sai ce mu je yana tawafi sai ga Abu Jahal sai ce kai waye ka ka garin mu kun rigai kun ba tsirarren mu mafaka kun ba makin mu mafaka kuma ku zo cin garin mu ku ce koyi aikin umra yace ba zai yiwa ba to nan rigima ta tashi shi ko sai ya mai da martani sai ce a'a eh hattara fa wannan mutumin yana da magoya ba shi umar yake ga mishi sai ce ba zan yi hattara ba sai ya daga murya ko da ya daga murya shi ko wancan sai ran shabbaci sai umayya shina kokarin kare shi sai ce kai kai ma kai hattara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai ya kashe ka tun da ya zo ga magana sai ya ji tsoro ya ce kai kai kai kai saboda sun san abin da yake faɗa babu ƙarya a ciki ga su kafin rai sai ya gama wata shi ya ce to hoke jiwa abinda Muhammadu ya ce tace wallahi in ya faɗi wannan magana shi bishirin kashe ka to da an kaso za a yakin badar za a fita sai tuna da wannan magana sai ya kwanci a kana ji an ce za a halaka ka kana zuwa to bayan wannan sai Abu Jahal ya samu labarin bai fita ba sai Abu Jahal ya same shi yace mai haba ya za a yi a ce kai ba za ka je wajen yaƙi ba kuma sannan kai ne shugaban naka mutane idan kai baka fita ba to ai kuma babu babu fita ana nan dai ana nan dai haka ya kiya sai da dai Abu Jahal ya zo ya kokarin cewa sai ya je ya fita da sun kaga ba ya ki fita ina fata an fahimce ni sai suka tura mishi wani mutum da ake kira Uqba bin Abi Mu'ayth Uqba bin Abi Mu'ayth ya zo da turare da wato mujammar ko mijmar wato abin nan da ake saka turaren nan na wuta a sa wuta ciki garoshi ko kuma kankasai ya zo da turare ya kawo mishi ya kawo wannan abin an ka hasa ya ce mata suna ba su zuwa wajen yaƙi yanzu tun da ka zan mace shi kenan bari za mu barka ka kuka ayan ba wulakanci ko ba haka nan bane ka san kamar tabbashi na in tabbashin ka samu sa'a ka duk wulakancin duniya sai ya maka shi haka ne ko ba haka ba to da ya ji wannan sai ya kiya sai ya fita to shi kenan lokacin da suka fita akwai wani abu da ya faru wanda ana iya gane shi ma'ana kullun suna cin raƙumi goma kullun suna cin raƙumi goma kullun suna cin raƙumi goma ina fata an fahimce ni kenan raƙumi tara goma tara goma tara goma to lokacin da aka zo aka yi kusan haɗuwa kafin a yi yaƙi kuma raƙuma sun tsira akwai wani akiransa al'akhnas bin shuraik as-saqafi halif ne na bani zahra shi tun da ya ji an ce raƙuma sun tsira dukiya ta tsira shi kuma an gane ko sai ce musu to abin da yake so da ku akwai wani mutum kuma daga cikin bani zahra na cimishi mahrama bin naufal fa qala al-akhnas al-akhnas yake cewa da su wallahi an gane ko ma'ana ina muku magiya da Allah la sarja'unna ya bani zahra ku koma ya ku bani zahra domin mi wa hadha ibnu bintikum cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yarku ne domin mahaifiyarsa daga cikin wannan kabila ta fito ina fata an fahimce ni yake cewa in ghalabatuhu wato abin nan in ghalaban nasu in ghalaban nasa kullan in duk yarin jayi duk mutane ma'ana in an kai yaki in shi ya ci nasara ko ba haka nan bane yake cewa fa izzuhu wa sharafuhu lakum daukaka shi da darajar da ya samu ai ta ku ce tunda naku ne yayi nasara an gane ko wa in ghalabatuhu al-arab kafathu iyyakum in ko larabawa suka rinjaye shi to ai sun isan muku dama su ba musulmi bane sai suka sun huta da shi ma'ana dai buku yake shi ba shi yasa malamai suke cewa banu zahra da kuma al-adawiyun babu daga cikin su wanda ya halarci wannan yaki sai suka fi dawo su tunda su dai dukiya ta daga ta tsira to amma kuma me yake faruwa lokacin da aka bada shawara na cewa za a koma waɗansu suka ce to sai shi ko shaidan sai koma wajen sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam an je babu ruwa tunda ana cikin sahara babu wani abu suna cikin wato addahas war rimal wato rairayi ne mai taushi wanda da ka ana shi ake kira dahas ko addahas ma'ana sai ya shige an gane ko sai kafa ka ta shige ga su sun yi janaba babu ruwa sai shi ce to kai kaji ku kun ce kuna tare da Allah kuma kuma Allah ya bar ku haka nan babu ruwa babu wani abu ga kun wuri sai Allah ya ce ya saukar da ruwa id yugashikum an-nu'asa amanatan min wa yunazzilu alaykum min as-sama'i ma'an li yutahhirakum bih wa yuthiba ankum rijza ash-shaytan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam sai Allah ya saukar da ruwa suka yi wanka suka yi komi kaga magana sai ta daga ta kare wannan sheri na shaytan bai samu cin nasara ba ina fata an fahimce ni manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin waɗanda ya tura ya tura Ali ibn Abi Talib an gane ko da Zubair su je su ƙara kawo mishi labari sai suka kamo waɗansu daga ciki ana kiran su waridatul jaysh in an ce waridatul jaysh waɗanda ke shiga gaba su ga menene yake bayan sun kama su waɗannan mutanen da aka kama sai ya zamanto ana tambaye su labarin fatake sai su ce a abu ba tare da Abu Sufyan muke ba ana dakasu ana bugun su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana sallah lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kare sallah ina fata an fahimce ni sai ce waɗanda mutane da kuke bugu kuna da kasu ne aikin banza in sun yi muku gaskiya sai ku dake su in sun yi muku ƙarya sai ku bar su tunda kun gaji sun ce tare da waɗan wato masu yaƙi suke wannan tabbas tare da masu yaƙin suke sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce adadin quraishawa nawa ne waɗanda suka fito ma'ana kenan adadin waɗanda suka fito daga makadan yaƙi suka ce wallahi suna da yawa amma ba mu san adadin su ba to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to abincin su raƙumi nawa suke ci sai suka ce wani yini su ci goma wani yini su ci tara sai ce su dubu ne tsakanin 900 da dubu kaga ta wannan fuskar ci abincin da mutane suke ci ana iya auna adadin su wai waɗanda abubuwa duka sojoji ina garin sai sun koma ciki sun yi karatun su manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yaji wannan su kuma Qurayshawa sun tura wani mutum da ake kira Umair bin Wahab al-Jumahi suka ce ya nemi musu adadin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yaje ya kalle su daga nesa sai ce su 300 na fa haraza an gane ko haraza da ha'un ha karami da ra'un da zayun ya ce musu su ɗari uku na ya ce ya zidu na ƙalilan auyen kusuna tana yiwa sun kai ɗari uku ko ku kaɗan abba su kai ga ɗari uku ko su ragu amma an zuri an ziruni ku ɗan bani ku ɗan saurara min hallil ƙaumi kamin in gani shin suna da kaminun daga kamar ne shine wanda ya koyi tana yiwa akwai ɗansu mutane daga can ya duba ya duba ce wallahi ban ga wani mutum ba amma ra'aitul balaya tahmilul manaya na ga bala'i yana ɗauke da mutuwa ga alamu abin da nake gani wallahi za a yi mutuwa ku koma irji'u amma ila lokacin da ya zo zuwa ga utba an gane ko yake ce mishi tatlubu inda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallam sa'ar amr ibn al-hadrami bakin abin da kake nema wato sa'ar bin wato sa'ar fansa ta amr ibn al-hadrami an gane ko alladhi qutila fi sariyati nakhla shi wannan mutumin an kame an kashe shi ne a sariyata an-nakhla yaƙi kamar a tura wata tawaga ta je ta kwato dukiya mutum goma sha biyar sariya dai ba ta kai runduna ta yaƙi ba to wannan shi yake gaya mishi cewa lokacin da ya zo ma utuba ma'ana shi utuba shine yake cewa yake gaya ma utuba shi wannan bawan Allah yake ce mishi wa huwa halifuka ma'ana da kai da shi kuna da kawanceceniya fatawalli amrahu to ka jibinci lamarinsa farje bi quraishin wallahi ka koma da quraishawa ni ka ji tawarar da ke son na baka faƙala utuba huwa halifi sai utuba ce to shi wannan mutumin halifi ma'ana muna da ƙawance da shi na taimakekeniya duk abin da ya zo alayya jubunuha wa aqlu wa aqlu halifi to alayya jubnuha ma'ana labarin da za a bayar na raggonci a aibanta ni na dauke shi a ce na kasa taimaka mishi ma'ana ban biya shi ba wa jub- wa, wa, wa aqlu halifi kuma diya na al-aqlu sai kai hatara ba hankali ake nufi ba aqlu na ana nufin diya shi yasa ake kiran masu biyan diya daga cikin ƴan uwan mutum na dangin babansa al-aqilatu wani lokaci ba masu hankali ake nufi ba mai ce mai hankali ai hatara warji'u ku koma sai ra'ayin Hakim ibn Hizam da Amr ibn Wahab da Utba sun ka zamanto shine a koma kada ayi aje ayi yaki amma sai an ka ce walakin unzur ila ibn al-Hanzaliyya a koma zuwa ga ibn al-Hanzaliyya Abu Jahal to lokacin da shi aka zo ma Abu Jahal an gane ko Hakimun ya zo daga wajen Utba yace inda Abu Jahal yake cewa Utba ya ce duk diyar da za a biya da kuma raggoncin ya tabbata akan shi ka koma da mutane Abu Jahal shikenan sai ce in tafaka saharu utba kenan wato huhun shi an gane ko har ya riga ya ya cika da iska ma'ana kina alamun tsoro saboda in mutum ya ji tsoro za ku ga yana yawan wato huci yace a kenan wato ya ji tsoro kwarai ko min aljubni saboda tsoro Abu Jahal yace shikenan fa ghadiba shi ko utba sai ga ya za a yi a siffanta ni da tsoro bayan duk wanga kokari da nayi wa qala sayalamu musaffaru ustika musaffar ustika manil jabal shi ko utuba ce a to tunda haka ka faɗa musaffar ustika ustu wato ita ce dubura musaffar suka ce abu jahal ya kasance yana da wani wato wata kamar kuturta wani wuri da yake da matsala to sai zamanto yana shafa mishi za'afaran shine musaffar kamar abin da an ka sama za'afaran to wannan yake cewa to wannan wurin da kake sama wannan za'afaran zai san gobe in za a je wajen yaki wane ne wane ne mai rauni to sai zamanto kalma ce ta a aibanta mutum a ce mai musaffar ustik domin mi domin kamar kana shafa wani magani ne a boye wanda ba a sani ba Abu Jahal sai ya kira wani mutum da ake kira Amir ibn al-Hadrami dan uwar Amr ibn al-Hadrami yake cewa abinda nake so da kai ka tashi ka tafi cikin mutane an gane ko ma'ana ka tashi ka tafi cikin mutane ka je kai shelar dan uwanka da an ka kashe waɗanda za su bata wannan al'amari ka ce wa sa'ara jama'a fansar ɗan uwana da ake son a zubar wa amra al'amari ne larabawa idan kana son neman taimako sai ka abin da al'istighafa kenan to lokacin da mutane suka ji wannan shikenan kaga shikenan duk an tada tsohon tsohon tsohon tsohon tashi hankali ake so tsohon tsohon kimi to akwai wanda ake kira al-hubab ibn al-munzir ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo a wani wuri ya tsaya sai ya tambaye manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam shin wannan wuri Allah ne ya baka umurni mu zama a wannan wurin domin in wahayi ne ba mu da ra'ayi sai manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce a'a bal huwa ar-ra'yu wal harb wal makida wannan ra'ayi na ne da kuma dubara ta yaki da kuma abin nan sai yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan wuri ba wuri bane tunda ba wahayi bane Abin da ya kamata mu je gaba idan muka je gaba sai mu kafe rijiyoyin da a gaba wuraren da akwai ruwa don mu yi kokari mu kafe su sai mu dawo nan karshe sai mu tsaya mu yi ma kanmu ruwa ma'ana wanda wurin da akwai ruwa mu tsaya sai mu sanya wasu ƴan koko koko da zamu sha ruwa su can ba za su samu ruwa ba in sun zo nan kuma mu halaka su amma in muka bari can akwai ruwa in sun sha ko kore su muka yi can suna da ruwan da za su sha kaga wannan yake nuna maka cewa abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi wanda ra'ayi ne wato ra'ayi ne ya zo cikin al'amarin duniya shi yasa ce antum a'lamu bi umuri dunyakum ga al'amarin dabino da yace kada ai masa kilili bu su yi masa ba sai bai yi yaya ba kamar yadda kuma wato wannan barira da aka yantar da ita manzo sallallahu alaihi wa sallam ya so ta zauna ga mijinta taqiya in wahayi ne yace a ni ceto ne nake ita ce to bana bukatar shi shikenan ko aure ya rige mutu an ce ko ya bi ta cikin kasuwa shi na kuka shi na wayo wayo kun san in namiji ya karkata ga mace wani lokaci bala'i ne sai shi bata da Allah shi bata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bata da kowa shi yake zama da ita bayan kwana biyu kuma sai al'amari ya lalace ƴan uwa musulmi an nuna mini lokaci ya matso kuma akwai dan sauran bayani kan yadda yakin ya gabata sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu karasa wannan bayani sai a zo a ci gaba da tafsiri da izinin Allah abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته